الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أتبر دار الله دي أشرند تاخذ بوتن ذو القعده shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sashi daga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya don ba manta ba muna cikin kitabul adai ma inda za mu tashi babu saidi babi na biyu a ciki hadisi mai lamba ta ɗari uku da tamanin da shida wannan shi ne darasinmu na ɗari da sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam as-sugura a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar gandun albasa muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu mala yace babu saidi babin da zai magana akan asaidu shine farauta mafi yawanci a gurin bahaushe nan ce farauta yana danganta ta ga wasu mutane kawai alhali a musulunci mutane masu kima da martaba su suke farauta domin sa abba annabi alaihi salatu wasalam har cikin annabawa akwai wanda sun shahara da yin farauta domin farauta hanya ce ta nemo abincin da mutum zai ci ya yi amfani da shi har a yanzu a kasashe irin su saudiya kasashen larabawa har yanzu a wannan kasashen suna yin farauta suna yi shi sa malamai suka karkasa farauta gida-gida akwai lokacin da farauta take zama wajibi inda ta zama wajibi shi ne yayin da kake da ikon yin farauta kuma baka da abincin da za ka ci to sai ka tafi daji ka nemo abinci ko dai ka ci ko ka siyar ka ci abinci da shi da haka a nan gurin in dai baka da abincin da zaka ci kuma kana da karfi da dabarun da zaka iya farauta a nan wajibi ne a kanka sannan akwai lokacin da take zama mustahabbi mustahabbi shi ne kana da abincin da zaka ci amma ba zai ishe ka ba shi ma wannan gabar mustahabbi ne ka je ka yi farauta domin ka hada da wanda kake da shi da kuma farautar da ka yi akwai lokacin da take zama haramun inda farauta za ta zama haramun yayin da mutum zai ji yiwu kawai don ya wahalar da dabba ba don ya ci ba ko ya siyar wannan haramun ne so da haka wannan babi ne da wato yake da mahimmanci kwarai da gaske shi ta za ku ga a ta abin da ya shafi mahajjata masu aikin hajji Allah madaukakin sarki sai da ya magana akan farauta domin ya san ɗabi'a ce da al'adun larabawa sai da ya bayani a cikin suratul ma'ida farkon ma'ida din ma za ku da Allah ya bayani cewa wa idza halaltum fastadu saboda ɗabi'a ce da zarar kun ɗauki harawa da aikin hajji kuna sa irani a jikin ku to kar ku ƙara yin farauta sai Allah ya ce amma wa idza halaltum da zarar kun sauke umara ko aikin hajji fastadu ku koma farautar domin ɗabi'a ce kuma haka ya gaya mana kan wahila lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara Allah ya wato halatta muku yin farauta ta abin da yake cikin ruwa da abincin cikin ruwan dan ya zama jin daɗi a gare ku da matafiya haka kuma yace ya ayyuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ya kira ba da zalika falahu azabun ali ya wanda suka ba da gaskiya da Allah lalle Allah zai jarrabe ku bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum da wani abu da daga farauta da hannunku zai iya kamawa zaka ga barewar da kake bi tana gudu idan ka sa irami kayan aikin haji sai ta zo kusa da kai ta zauna domin ka'ida shine muna yawan faɗan wannan duk abin da ka cika baki a kansa to sai Allah ya jarrabe ka kansa ko wanda irin abun ya zo ya dawo kaga wani ya jarrabu da shi kai addu'a Allah ya kiriya mu kuma Allah ya kare mu shine abin da zaka ci in yanzu gani kai kansilan unguwar ku bai iya ba kana ta surutu ran da ka hawo sai ka fi shi baci sai ka fi shi baci to saboda haka kaga idan yanzu ku ni kake kai cewa ai duk waɗannan ga su nan da an ba su kuɗi su cinye sai Allah ya jarrabe ka sai kuɗin ya zo a ba ka ajiya a ga ya za ka yi to ji ga Allah yace la yablu la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd da sannu Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta da na ruhu ayyukum wanda hannunku zai iya kama kana zaune barewa za ta zo kusa da kai ko gada ko zoman da kake bi awa biyar ya ki kamuwa yanzu ga shi a kusa da kai wani abu yake tsinta wani ma hukum ko kuma baka ma iya harin ba sosai amma an ka harba sai ya same shi me yasa Allah ya muku haka li ya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya bayyana wa yake tsoron sa a bayan fage ba wai a fili ba kai cika mutane ba ki a bayan fage in an baka ajiyar kuɗi ba ka taɓa idan wani abu ya taso na wani abu da za a yi khiyana ba ka yi duk wani abubuwan sai an kalle shi fa man yaka dawa da zalika fa lahu azabun alim duk wanda ya wuce gona da yi bayan nan to Allah zai wa azaba mai raɗaɗi ya Allah ya ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya wanda suka ba da gaskiya da Allah kar ku kashe abun farauta alhali wa antum hurum alhali kuna cikin kayan ihrami da zarar ka za ka ce labbaika allahumma umratan ko labbaika allahumma umratan mutamati'an biha ila alhajji idan ta baki za ka yi ba ka yi ba farauta shi sa mutane zai ci ta mamaki a ce wai wannan tattabarin da ba haushi yake cewa tattabarin na na Fatima za ka sun cika maka da Madina har airport sun jidda za ka gamsu ko ina su ne saboda ba a farauta su ba ruwan kowa da su za ka gado yayin da kake cikin irami tattabarin nan kana wajen irami ma hakan kawo ka za su rika hawa harshen kafarka to saboda haka a wancan lokacin musamman kafin wato maka da madina ya zama birni ya zanto an yi da an yi gine-gine haka za ka gada ta tawo daga daji ta zo kusa da alhaji ta zauna ko tana tsince rince wanda da abinta ake kwana da kwanaki ta ki kamuwa shi za Allah ya ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe kayan farauta a cikin ku da gangan kamar tattabaran nan kana cikin irani ba ko tsoron ta kai suka tashi mota ta buge ka kace ta ka ga dai da shi bisa ba ruwan ka da su ka tsoron ta su mota ta buge dan za ga mota na taka su ko wani abu da ya gaba da wannan in yi dalilin tsoron ta su ne ko tashin su da kai ka yi farauta shi da Allah ya ce fa jaza'un mithlu ma qatala minan na'am sai a baki sakamakon punishment ɗinsa kwatankwacin abin da ya kake cikin dabbobin gida za a ɗauko a ce ya biya ne dabbobin gida samaniya ta azuwar min al-zani sunayn wa min al-ma'abi sunayn wa min al-bakari sunayn wa min al-ibil sunayn wayannan bangaren shanu da raƙuma da tumaki da awaki da su ake compensation abin da kai taba shine zawa adil wato minan na'ani ya hukumu bihi zawa adilin minkum wanda za su yi ma hukunci ko ko kai ne shekul islam a garin kun ka samu wannan matsalar to ba kai za ka yanke hukuncin ne za ka yi ba a wasu masu adalci mutum biyu za a samu daga cikin tawaga ku su zo su ce to ala gafa ta malam abin da za ka biya biya tunda ta tabara guda ɗaya aka bugi to za ka biya biyar akuya domin ajiyar babu ai ba ta tabara wannan abubuwan da aka yama guda takwas da su ake biyan jiya ko me ka kake in zomo ne za a duba a cikin dabbobin nan ne yafi kama da zomo tattabara ce ne yafi kama da tattabara to ta ina tattabara ce kama da akuya babu ka yanke da wuri haka dai na ka tabara sai kama da akuya tun da dai kaji Allah ya faɗa akwai kamantacce ne ya fi ai bidiyo ne wannan bidiyo ake so ka yi amfani da eh rai da Allah wannan amsar alaikum salam yanzu shan ainihin kana so ka ce ba inda ba wani da shagu yi da za a samu tsakanin da tabara da kafiya eh eh ta kai yanzu da kanta tabara da za a fiya iri ce ne abada Allah eh barakallahu fi wajen yayin da ta tabara za ta ci abinci kai ta take ajiyewa kasa ita ma ku ya haka wayannan da jawun shi ne fiqhu ba shi ne malaman fiqhu za ta kalla a ce to sun yi kamanceceniya wajen cin abinci yayin da za ta sha ruwa dinkusa kanta take ita ma wannan haka take shikenan sannan kuma sai a ƙara da abin da ka faɗa cewa tunda ta tabara karama ce to me za a duba kuma daga cikin dabbobin ni'ima wanda yake karami sai a ƙara da wannan ɗin shi ake yi hukuncin da ake ɗauka a bayar kenan ya kuma biyu zama adadin yankum hadiyan bayan galka a ba sannan za a bada shi a matsayin hadaya kuma sai ya kai zuwa ga ka'aba harami abin da ake nufi a ka'aba a nan shine yanzu gurin da za a sadaukar da shi a harami za a bayar wanda ya gaba aikin hajji ba kaga harami ba wa iya ka'aba ne haraminsa ba wanda yake gina yana harami wanda yake zulo laifa a muzdalifa yana harami au kafaratun ta'amu masaki ko kuma in ba a samu wannan ba a dauki wajen kwatin misali a ce to idan akuya za a siya nawa za a siya ta ce dubu ɗari da hamsin sai a ce to a siyo abinci da wannan dubu ɗari da hamsin ɗin sai a samu miskinai a ba su kwano ɗaiɗai ko kwano biyu ya danganta da hukuncin da aka yi aw adilu zalika siyaman ko kuma a kalli kwatan kwatin wannan a ce in kwano in abun kudin abinci zai bayar kwano na zai zai isa a ce kwano goma sai a ce su mutum nawa za a bawa na ciyar da su wajen in suka yi azumi kowa sai a kalli adadin azumin a gaya masa duk duk malintar sa wanki zai fata wabba kawai wata ajalai biyu za a samu dan Allah zai gaya ma dalilin da yasa za a yi wa mutum punishment akai ai sai adalai zuwa ya adalai zawa adilin minkum zuwa ya adalai kawai masu karbo muku a wani duk wanda zai je wannan masu jera ce kun jera su ne adalai shi za wani ya ganganci ce ba adalai yanzu to ba aure kenan ko in dai kace ba ba adalai mutum a ganin wata sai wani mara kunya ya bude baki ya ce ai ba adalai sai aka yi an zaba adali guda ɗaya ko biyu sun ga wata kawai a ɗau azumi sai ce ba ba adalai yanzu duk auren da aka yi ba kenan irin su wannan adalai irin su ne aka ce su ga wata wanda ya je ya karbo ma aure ya ba da shaida su ne ya za ka kore su a can nan kuma ka tabbatar da su duk su ne to Allah ya gaya ma dalili yake al yazuka wa bal amr shine dalili dan ya dan tsara kudarsa so ake wanda yake harkar aikin haji da zarar takwas ga wata ta shiga ko kuma ya kulla ihrami na umara to shiga taitayinsa zai ga jaraba iri iri shi sa ranka zai taɓa shi asara su ɓata ma rai mutane su ɓata ma haka kawai za ka ga wani gungun mutane sun tuwo da ƙarfi sun tunkuɗe ka ko ka ga wata wani wani ɗan dattijo ko gyati ba ta zo tana guda ma ƙarfi in kakkalle ta sai kai dariya wanda an ƙarfin za a yi ka fi ƙarfin su to amma so ake a gwada ka duk lokacin da mutum zai ibada irin wannan domin duk lokacin da Allah madaukakin sarki yake bayan ka gama ibada za a baka aljanna kai ka san ba karama ba ibadan da za a baka aljanna bayan ka gama ba kankanuwa ba ce to sai an gwada ka shi to saboda haka akwai akwai wannan abubuwan da yawa to babu saidi babin da yake magana akan farauta amma mu yanzu kaga an bani sai wasu ne har mutane wasu suna zuwa wani ne ya tafi kauye ya nemo wasu abubuwa na kulumbotu na sha da shabawa a jiki wai saboda zai tafi farauta alhali farauta ba ta wasu mutane ba ne mustaƙillai a'a ga dalilin da yasa ake farauta har yanzu a ƙasashe har yanzu Saudiya suna yi za ga mutum a tajiri sun fita farauta kawai so yake yi kamo zoman nan har ya rika nuna shi ya fita da kayansa na harbi ko da abin da zai kama mar an tafi an je sai a wuni ba kama zomo ba ma sun saba har dare amma dai sai an je amma mu a nan wanda za su fita farauta ma sun ma fita daban da an gan zai ce ai mafarauta ne to tana da asali gaskiya tana da shi mu kawai ta mu zuwa kai aka bada ta da wasu abubuwa daban-daban wanda da a shekarun baya ma an gane ko a shekarun baya wannan za ka ga za ka ga akwai masu me yake kiransa waɗanda suke farauta za ga mutane ne masu kima da mutunci su ne masu kima da mutunci الحديث الثالث والثمانون بعد ثلاثمائة حديثنا بريئك لثمانين كده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أن تقول أبو ثعلبة الخشني الله يقال ما سيدا يتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي قرم منذ كلا دعمي الله سبت أغريش فقلت يا رسول الله سيرتي يا مائكين الله inna bi ardi qaumi ahli kitabi mu mun samu kanmu a garin wasu mutane waɗanda suke ahli kitabi abin nufi mun samu kanmu a garin kiristoci ko yahudawa a fana kulu fi ahli yasmin shin ma ci abinci cikin kwanukansu faranti ko kofi ko kwano wafi arzin wafi arzi saidi sannan kuma a garin da ake yin farauta a sidi da kausi suna yin farauta da wato kibiyata wafi kalbi kuma ina yi da karena allazi laysa bi mu'allam wanda ba a karantar da shi ba domin karanta laji ne akwai wanda an karantar da shi an koyar da shi akwai wanda kuma ba a karantar da shi ba kaga da malam kare da jahili kare saboda haka biyu ne wa bi kalbin muallam sai yake wa bi kalbin ladhi laysa bi muallam yace da kuma karanta wanda ba a karantar da shi ba wa bi kalbin muallam kuma muna yin farauta da wanda aka karantar da shi fa ma yasluhu li me ku dacewa da ni ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam kala sai annabi yace amma ma zakar amma dangane da abin da ka ambata ya ni min an yace ahlul kitab dangane da kwanukan kiristoci da yahudawa fa in wajadtum ghayraha in kun samu wata ba wannan ba fala ta'kulu fiha kada ku ta wayannan kwanukan domin a can gaba za a gaya ma illar da ta sa aka ce kar a ci a kwanukan yahudu da nasara saboda suna dafa alade da kuma naman da yake mai na haramun wanda Allah bai yarda shi ba ya annabi yake in kun samu wani kwanan kar ku ci a wannan wa in lam tajidu in ko babu wani sai wannan ba ku ci ruwa ku wanki wa ku biya ku ci a ciki kawai wa ma sita kaga ya gaba da amsa akan me kwanuka sai ce wa ma fice bi kausi duk abin da ka farauto kuwa da kibiyarka ko maki ba da karshe asmallahi alaihi ka ambaci sunan Allah a kai fa kul ka ci kawai wa ma sitta bi kantika muallam duk abin da ka farauto da karanka wanda yake wanda ka karantar da shi ka koyar sai yake fa da karshe asmallahi alaihi kuma ka ambaci sunan Allah yayin da zaka saki karan domin farauta da kai rikin ta ake yayin da zai tafi zai tafi bismillah ka sake shi kawai wa ma sitta bi kalbi ga gaidin muallam duk abinda ka farauto da karanka wanda baka karantar da shi ba ba dalibin ilimin ka ba shi karan fa jarabta zakata hu sai ka je ka riski wannan karan da yake jahili ya kama wannan dabbar sai ka karbe daga hannunsa ka yanka fa kun to ka ci bambanci kawai kare mai ilimi da ka sake shi wanda ka karantar ne ilimin nan da ka sake shi da bismillah idan ya je ya kashe za ka ci a haka shi kuma wannan jahilin kare idan ya je ya kashe to mushe in ka ci ka ci mushe a ta a karnuka sai da Allah ya ware jahilai da masu ilimi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab sai ce ka ci kawai me za mu koya karkashin wannan hadisi na farko daruratu su'al amma yutaju ilayhi min waqi al-mukallifin ad-dini wa dunyawi darura tambaya an gane ku eh larura dalilin da zai sa a yi tambaya don gani da wani abu da zai faɗo haka ake ka san musulmi na kwarai duk abin da zai zo ma ka yi tambaya a kai kafin ma ka fada cikin sa fara yin tambaya ne kaza wannan shine ka'ida shi za a kitabul goyo muka yi ta maimaitawa cewa sai na umar yana bin shago shago a kasuwa ya tambaye ka ka san me kake yi da kasuwanci in baka sani bai ce arba shagon sai ka je ka koyo tambaya tana sa mutum ya goge abubuwa da yawa shi za ka tambaye Abdullahi da Abbas sai aka tara ilimi yace bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul da harshe mai iya tambaya da kwakwalwa mai rikewa to ba a so ka ko yara ne ka rika gwani yaro ka ce yaro kai ka ji tambaya a'a amsa ake ba domin gina su kai kuma duk yaro in ka taso da yaro mai yawan tambaya to yana nuna ma cewa zai kwakwalwa sosai kawai zai ka shirya tambayoyin ka shirya amsa kar kai kariya an baka sani ba ka gaya musu baka sani ba domin bayan nan zai dawo ya gaya ma cewa ka ce kaza ba kuma ya za abin ba haka bane eh wani muna irin wannan yana wani abokin mu yake cewa wani kanin ya taba tambayar sa kaza tana tashi sai ta ba ta tashi yace wallahi bayan shekara daya ko wani kauye suka je je ga wata kaza ta tashi sai zai yace yaya kaza fa tana tashi to akwai haka yanzu ba daɗe ba mun jiwo ke kani mun jiwo da ɗanka Abdulhalim kawai muna dama an dai ranta wani su makaranta a shiryawa nake dan kafin mu sai mun tambaya kamar goma na sani cewa na sani in ban sani ban cewa wallahi ban sani ba ya rike ma tambaya sai yake mun abba na ce da am yace tagora annabi alaihi salatu wassalam yanka ta aka yi ko mutuwa ta yi wallahi tallahi nan shiru ya kuma tambaya da ce gaskiya abdulalin ban sani ba amma zan tambaya sai da muka yi na tambayi mala abu kadir mala abu kadir ismail sai ba da rafaran zai ce mun an haɗiyar zuciya ce bayan annabi ya bar duniya sai ta haɗi zuciya eh to kuma kuma abin da za ka kalla shi ne yanzu ta gowar annabi wa za a kiyar waiwanka haba malai amma ni abin bai taɓa faɗo mu a kwakwalwa ba yanka ta aka yi ko sai da ita aka yi to haka ko da yake kawai ba a gwada yaro kuma duk ɗannan raunin jami'ai an baka sani baka ce baka sani ko ka ce za ka duba su saboda haka shi ne tambaya tana da muhimmanci sosai amma kai tambaya ne ma'ana tambaya ne ma'ana na biyu fa'idatu jam'il as'ila wa dar'iha ala ahli al-ilmi fi waqtin wahid wato fa'idar tattara tambayoyi ka tara tambayoyin tukunna ka jefa wa ma ahlul zikiri ka tambaye su a lokaci guda saboda tambaya tana sa mutum shi kansa wanda yake karantarwa ya ƙara dagewa wajen bincike kai binciken ka faɗaɗa yi na uku ijabatu sa'ili an asila shi wa'idan wa'idan wa'idan eh wato ba da amsa ga wanda ya tambayar a rika ba shi amsa ɗaya bayan ɗaya ka ce kaza to kaza kaza ne kaga sai annabi ya ba da amsa cewa su kwanukan su kaza shi kuma karanka a jahili in yayi farauta kaza mai ilimin kuma kaga an bashi amsa ɗaya bayan ɗaya to yana da muhimmanci ala sa'ili an yadkura sabab fi iqdami ya al'am shi bai tambaya aka ce an ya faɗi dalili dalilin da ya za a yi buguro da wannan abu sannan na gaba annal akala bi ani yata ahli kitab la yajuzu illa idza udima ghayraha yace cin abinci da kwanukan ahli kitab bai halatta ba sai dai idan an rasa watanta shi kuma an rasa an faɗi sharadi annan sharada jawaz al akli min ahli yatim an taksila qabla al akli sharadi shine ka wanke kafin ka ci in ba a samu ba malai yace hadha nahi مسرور بآليتهم التي يسبقون فيها لام الخنزير ko ga gabar da na faɗa da wannan halin yana da alaƙa da kwanukan da suke dafa naman alade a ciki wa yake rabu da alhamra ko kwanukan da suke shan giya amma an ba ta wannan ba wancan sharafin sabon kwanan zaharar guda biyu da koyo ba ba komai wanda yake zuwa giya a ciki shine aka ce sai ka wanki wanda yake dafa alade a ciki ne domin haramun ne a musulunci shine sai ka wanke amma an ba wannan ba ba bukata kana mu'amala da yanzu da yahudu kuma ka san mai shan giya ba bukatar ya kawo kwano ka ce masa kana ka tambaye shi ka ce kana shan giya a cikin nan ne a ba bukata hillu akli ma fi da bil ya halatta a ce abin da aka yi farautarsa da kibiya idan zikir rasulullahi inda dilakin idan aka ambaci Allah yayin sakin dabba wa illu akil ma fi da bil kalbi muallam idan zikir rasulullahi alaihi ma ya halatta a ci abin da kare mai ilimi ya kamo yayin da aka sake shi ya kamo abin da zai kamo anna ma fi da bil kalbi ghairu muallam la yajuzu akluhu duk abin da kare jahili ya kamo bai halatta shi ba illa idza udrika hayyan fa yuzakka sai dai da an same shi a raye sai a yanka yawa abin da ya kamo a raye yake to sai a yanka kaga malamai sai suka yi hatta karan da ka koyar idan ya je ya kamo gada da bismillah ka take jiyar zuwa da ya kama ya kashe ta sai ba da ci to har yanzu jahili ne bai koya ba a duka har yanzu ji bai gane cewa bai ci jarabawa ba jarabawa shi ne duk yin wanda yake yi ba zai ci ba domin aika shi aka iya kamo kawai in dai zai ji to bai koya ba mala yake fadul da ilimi wa na alimi alal jahili wal jahil falalai ilimi da malamai akan jahilci da jahilai shine ko da muna karatu da mata nake musu wata gaba da ta zo nake duk wanda kage yadda annabi ya bayan hijira ya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da arba'in da bakwai ko ki shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin duk wanda kaga ya iya addini ko waye shi malamai ne suka koya ba ba annabawa bane ba tabi'ai ba ba tabi'u tabi'ina ba malamai ne shi da daga lokacin da aka rushe martabar malamai to an rushe martabar annabta ɗaya da shi hanyoyin da za ku ga 'yan siyasa suna amfani da su kenan cewa ya za a yi kakkara malinta to martabar malinta martaba ce ta annabta domin annabi ya ce al'ulama wa rasatul anbiya fa innahum lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman su ne magada annabawa idan mutum ya zama malami to riga annaba ya dauka ya sa shi kuma wanda zai mu'amala da shi zai kalli rigar ne ba shi ba cewa wannan fa yana mu'amala ne da rigar annabawa sai ya saurara to da za a rubuta wannan zance ya kare an gane ko to shi ne Na'am? in shi ba kawai sai aka a wanke ba magana aka yi kamar da kare zai sha ya lallage ba kawai a wanke da ruwa ko da ƙasa ko da sabulu ko ba da ne shi ba a faɗi sharaɗin da ne za a wanke ba eh sai ya ake gane kare malami malamai suna baranan fikiyu suna bayi sifofi guda uku shi ne suka ce alamar cewa wannan karan malami ne ji ne yayin da ka aika shi ya tafi in ka aika shi ya ki zuwa a yanzu ka ga ba mu'allam ba ne ba wanda ya karɓi horo ba ne kare ne horo ji wanda za ka sake shi ya ji a kalakan turai har aiken sa aiki wannan dai ba abin da ka gane wa karnukan turawa shi ne kalbin mu'allam ai za ga aka aike shi ya je horo ce ba ne dawo za ga wani da muka wani ambasada da muka zauna da shi bara a Madina ambasada nan Najeriya ne a Ingila yake zaune yace makociyarsa yana ba da har hoton da bidiyon ta nuna mu yace wata nan ta fito za ta tafi tefan ya dauke ta da bidiyo ta gani ita aikin ta kawai karnuka ake kawo mata ajiya yadda ake kai rainan yara ita yau nan karnuka take eh ita rainan karnuka take yace za ka sha mamaki yadda take da karnuka in ta gadawa tana so kusan su talatin su biyu dan ta fito kowanne ta ba shi horo cewa wannan ya bi dama wannan ya ba ku wannan gaba wannan baya kowanne inda aka sa shi nan zai tsaya sannan kuma idan ta gadawa za ta nuna wasu a cikin karnukan ta ce ta jure gida bari ta je ta dawo kawai da an dawo duk wanda ya da daga aiki sai ya zo ya karbi karansa ya biya ta ya dau abin sai ta to abu na farko shi ne idan an ba shi umarni ya bi sannan na biyu sufa ta biyu in an hana shi ya hannu shi ne sufa ta biyu na uku kuma idan ya kamo kai ya ci wannan shi ne alkalbul mu'allam mukallabi da Allah yake wada suratul ma'ida wannan zurfin guda uku al'amru wa nayu wa adamin asli wannan su ne sufufinsa to amma har ku sani cewa abin da ake farauta da shi ba iya kare ba ne kawai har tsuntsaye tsuntsu ma haka ba tarbiyya da horo masu zuwa su yi nan kamar shaho ko shirwa na ba shi horon da zai je ɗauko zomo ba tare da ya ci ba shi ma yana cikin masu yin farauta shi kuma idan tsuntsu ne ba kare ba ma'abota zani kalabi din nan to idan su ne su kuma sharaɗai shi ne kawai na ɗaya da na biyu banda na uku na ɗaya da na biyu shi ne umarni da hali idan tsuntsu ya koyi wannan to shi ma a tsayin mu'allam kenan shi ne الحديث السابع والثمانون بعد ثلاثمائة an hammam ibn al-hari an karbo daga hammam ibn al-hari shi ne tabi'i ne mutumin kuba ne an ce babban malami ne mai ibada sosai yana cikin malaman da suka haddace kutubu titta gaba ɗaya kan sannan ya rasu lokacin hajjaji ibn yusuf sakan an abi bin hatim an karbo daga abi bin hatim tsari ya zo gurin annabi ne shekara shekara ta tara am ta bakwai shekarar da aka yi khaibar eh hadil dan hatim asai kadiri ne sosai an ce mutum ne dan yana bayani lakoni Allah ya baki ya isar da sako nan da nan zai isar da magana wato cikin kankanin lokaci sannan mutanen garin suna kaunarsa matuƙa lokacin da aka yi ridda aka yi riddan nan shi yana shi wanda suka tsaya kyau bayan annabi ya bar duniya yace ba zai motsa ba yana yadda yake shi sa kula fa wa rashidi sai na Abubakar Umar Usman Ali duk suna san sa suna san sa matuƙa kuma idan azu ya zo sukan gabatar da shi a al'amura lokacin da ya zo musulunta mutanen sa da yawa sun biyo shi shi da mutanen sa suka musulunta sannan ya yi tsawon rayuwa a duniya zai yi shekara ɗari da ashirin a duniya ya mutu shekara ɗari da ashirin kawai da Allah yake wannan baiwa ai ko da da muka je da su malam wata gaisuwa malam abu kadir mun je gaisuwa bargoni alhaji yusuf bargoni wata ya aisa ta rasu a karkasa sai yake ce mana malam mu goma sha biyar ne mahaifiyar mu ta haifa yace kuma dukan mu muna nan yanzu ne sai kawai ta mutu yace kuma a cikin mu mu sha biyar din nan ne na hudu yace wannan kuma da ta mutu ni ne mata zaman ɗaki na cikin shirki kaga fa da yanzu guda hudu ɗaya ce kawai yanzu ta mutu babban yanzu tana nan yace ta fi wanda ta mutu ba lafiya ko shekaran jiya yace ta zo ta kwana akwai wanda Allah yake wannan baiwar su goma sha biyar na ji ina duba kalmar sha biyar kuma ka duba shi kansa shekarunsa yanzu to yanzu yanzu hudu suna nan ɗaya ce kawai yanzu ta mutu kuma ya yi mata zaman ɗaki shekara saba'in da shida kenan fa da yin zaman ɗaki to ya shekara ɗari da ashirin a duniya to shi ne yake cewa kale yake kulfi ya rasulullah sai nake ya ma ikin Allah inni ursilul kilaba al muallama nakan aika karnuka na masu ilimi waɗanda aka horar fa yumsikna alayya su je su kamo mun abin farauta wa azkurusmallah amma yayin sa kakkaran nakan ambaci sunan Allah fa kala sai annabi yake idan arsalta kalbaka al muallam idan za ka saki karanka wanda aka horar aka karantar da ni wa zakarta isman lahi ka ambaci sunan Allah fa kul ma amsaka alayka kawai ka ci abin da ya samu ba kai je ko ya mutu ka ci kullu sai nace wa in qatalla idan da ya kamo ya kashe fa kare sai yace wa in qatalla annabi yace ko ya kashe din ma lam yusrikha kalbun laysa minha mutukar ba tare da wani kare da ba naka ba suka haɗu suka kashe kun fita farauta yanzu ga wani sun su ma sun fito farauta sai kowa ya sako dabbarsa haka ne da naka dabbar da tasa suka haɗu suka kashe gada ko barewa to ba za ka ci ba me yasa saboda baka sani ba shubha ta shiga a cikin karanka da wancan wanne ne kake baka sani ba kai ne zaka sa ambaci sunan Allah a kai na safa shi wancan da ya aiko da karan ba sani ba yawa amma in da an sani kaga wannan wani abu ne daban to shi ne annabi ya ce an samu musharaka tsakanin dabbarka da ta wani ko mutum ne ya harba kibiya yana zuwa sai ga kibiyoyin guda biyu ga ta ga ta wani a jiki shi ma shi ba ta shiga kuntu sai nake fa ni armi bil mi'raj sida ina harbin ina jifan abun farauta da wato wani makami mai kaifi shine al mi'raj da kaifin wato gurin makami in jefawa dabba fa usiru kuma in dace fa kana sai annabi yake to idan rawaita bil mi'raj fa kazika idan ka jefi dabba abun farauta da gurin kaifin makamunka ba ka zika kuma ya keta wannan dabbar fa kulu ka ci wa ina zaba hu bi amrihi in kwa da fadin gurin fadi ba gurin kaifin bai je taba dabba ya buge ta kawai saboda karfin zane da shi kanta ta fadi ta mutu sai annabi ya ce bala ta kulu kada ka ci idan da fadin gurin ne ba da gurin kaifi ba wa hadithu sha'abi ana biyin nawo imamu sha'abi shi ma yana da hadisi daga hadin bin Hatim al-Da'i wannan hadin dan Hatim al-Da'i shi ne ba wanda ya zo gurin Annabi da zai musulun da shi da yin tawagarsa yana zuwa sai tara Annabi Ali zatu sallam yana karanta aya a suratul Tauba ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sirri malamansu da fada fadansu a matsayin alloli kuma sai rike na na Maryam a matsayin Allah ita ba. A ji da Fatima ta yi da kostin sai zo a wuya. Sai yace wannan ayar da kuke riyawa ba haka muke ba. Yace ba mu riki malaman mu a matsayin alloli ba. Ba da ba dan mu ba alloli muka mai da su ba. Sai annabi ya ce to zauna. Ya zauna sai yace ba sa muku umarni a gurin da Allah bai yi umarni ba ku bi yake suna yi ba za hana ku abin da Allah bai hana ba kuma ku hannu yake suna yi yace to ai ne ma da su allo da duk malamin da zai zo ya zauna a kujera yanzu Allah bai ce ba annabi bai ce ba ku yadda kuna ji kuna gani har kuma da shi Allah mun ba ne ba da umarni da hani sai Allah sai manzanta wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadiba cewa abu kaza halal ne ko haram ne aikin Allah da manzo ne ba na kowa bane shi ma malami sai dai ya kai to cewa Allah ya haramta annabi ya haramta shine kaida to shi ne ya gaya mana ne yake to shi ma imamu sa'adi to da annabi ya gaya mana wannan sai ya ha suna yi sai sallama imamu sa'adi shi ma sai dai shekara ɗari da yan kai ya mutu wafi ya ci cewa illa an ya kula kalba sai dai idan karen ya fara ci fa ina kala idan ya fara cin abin da ya kama ba la ta akul kada ka ci domin bai horo ba fa inni akabu an ya kula inna ma amsaka ala nafsi domin ina jin tsoron ko dai kan kansa ya kama ne ko shi wato me yasa aka ce mai raba zakka a baki saboda shi ido guba ne eh ido guba me yasa yanzu musamman malam bahaushe mafi yawanci muke baba da yara yaran shago inda ka dauko yara shago za ka ta baba ko ka dauko yanzu gurin ka wani sekta ko wani irin guri in ka bude wanda zai zo daga baya ke kana goma fa yanzu da kai kana abun sha biyar ashirin amma sai yake wa irin rigar da kake sa irin ta zai sa yanzu ka dauko shi ba yanzu yanzu kana koyi da ya sanya aka yi wanda wanda faɗi tashi ka tara abun ya aka yi ƙoho shi ma so yake wanda kake hawa liban shi ma ya hau kana sa yari filter kana sa gezina shi ma sai ya sa rana ɗaya to shi sa za ka ga su musamman kabilu za ka ɗabi'a su dama aka kawo yaro karantarwa za su ce da yake kira koyon aiki sai su ce abinci ɗaya za mu bai rubutu za ya kuma ka yadda ko kai ɗaya na yadda amma ran da gama kuma bayan ka gama an bore ka za a iya ma sallama amma shi ba haushi yanzu ba za ka ɗauko shi kai za ka bashi wani ma kai za ka rika zuwa wani ma sai ka sai mara abun hawa duk dan yanzu amma wallahi kai wasa sai ya rika mace da gaske waje ya rika fafake ka ta ƙasa wannan ita ce ɗabi'ar bahaushe ka buɗe wa wani bawan Allah ya ce mu ya buɗe wani kaninsa provision to ya ce mala in ta zuwa a shi duk kwali ne shi ya sai da kayan ciki kawai ya jera mun kwali a ciki komai babu a ciki za ka ga kwali a ciki da yake ɗan duniya ne komai sai ya zo ga kwali kajin kawai sai a ɗan sa kajin ɗin a ɗan buɗe kwali ɗaya a waje wallahi babban kwalin ba komai a ciki sai da yi ma fafa lolo gaba ɗaya aka zo babarsa kuma ta ce lallai a yi haƙuri kaza kaza kaza babarsa tana nan bayan yi wannan kuma zai a yi haƙuri a ƙara buɗe masa wani ka san ba hauki akwai ta rudin guda yanzu eh to shi ne yake cewa فإذا أصاب أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالدها كلاب من غيرها إن يمسك إيه إيه سنة تدور سكرتك da ba su ba فلا تأكل كركك فإنما سميت على كلبك domin ka yi ambaci Allah ne yayin da ka saki karanka wa lam tusammi ala ghairihi amma sauran karnukan baka yi musu bismillah ba domin ba naka bane wa fihi idza arsanta kalbaka al mukallaf shine al muallam din a wata ruwaya idan ka aika karanka wanda ka hora shi farko isman lahi alaihi ka ambaci sunan Allah yayin da zaka saki fa ina amsaka alaika fa adrakathu hayyan idan ya kamo ma sai ka riski wannan abin da ya kama din a raye fa zubahu to ka yanka wa ina darakahu qad qatala idan ku karga ka samu ya kake wa lam ya'kul minhu kuma bai ci ba fa kulhu to ka ci fa inna hakdal kalbi zakatahu domin kama wadda karen ya yi mai shine yankawa kawai in kano bidiyo abin ka zaka yi wa fihi aidan ya zo a wata ruwaya har yau idan ramaita bi sahmika in ka harba kibiyarka fadkur isman lahi alaihi yayin da zaka harba ka ambaci Allah ka ce bismillah wa fihi wa in zaba an ka yawman a wata ruwaya sai annabi ya ce idan ka harba abu kuna cikin daji kuna ta farauta kwana ɗaya wasu yake kwana goma wasu ma wata a daji ana ta farauta to shi ne annabi ya ce idan bayan ka harba gama an ka yau mai yini ko baka ga abin da ka harba ba amma ka tabbatar da ka harbe au yau mai ko yini biyu kuna ta yawo da wani abin da aka harbe shi zai ta kabiya sai ya yi nisa ne jiyo wajen ya faɗi to tun da yawo kuke yi yau da gobe sai ka zo kawai sai ka a kowa da kibiyar kibiyar da akwai alama sai ga wannan ai gibiya ta ce da harba wannan ni na harbi to sai annabi alaihi salatu wasalam yace idan ka zo bayan kwana ɗaya ko biyu wa fi riwayatin al-yawmayn wa thalatha kwana biyu ko uku balam ta jinji illa asara sahamita baka samu wato um, wani makamin a jikinsa ba in ba gurbin gurbin makamin da ka harba ba kibiya ko bindiga har bindiga za a yi da ita bindiga dai sosai ta zamani ita ma a ji bismillah a harba to sai ya ce idan baka samu wani alama harbi ba sai naka kawai fa kulin kinta ka tun kana so me yasa annabi yake yi kinta domin zai iya yiwa bayan kwana ɗaya biyu ya buga yawwa kai za ka duba yiwuwar lalacewar naman in bai lalace ba kai amfani da shi za ya ce in shi ita fa in wajadtahu barikan fil ma idan ka je ka samu abin da ka harba ya fada cikin ruwa ya duniya a ruwan fala ta akul karka me yasa fa innaka la tadri al ma'u qatalahu aw sahamuka don baka sani ba ruwan ne domin ruwa yana kashe abu ko ruwan da ya kashe shi ko kuwa makaminka yayin da ka harbe shi wanda zai iya yiwa da ka harbe shi kafin ya fada ruwan ya mutu amma baka sani ba zai iya yiwa kuma a ruwan ya karasa ruwa ne ya karasa shi ba za ka ci ba domin ba kai ka kake ba da Allah ku duba ku ga yadda annabi yake bayanin komai dalla dalla komai Bila mu koya hindu aki ma sa da wuri kalbul muallam halittin abin cin abin da kare horarren kare ya kamo ya yi farautarsa na biyu ikirarin zikin sumallahi ala sayyidin kalbin mu'allam sharadin ambatan Allah madaukakin sarki yayin sakin karan da yake horarri na uku ma fi da dunyara yokalu da abin da aka farautarsa da gurin kai ni za a ci yawwa wa illa fa huwa waqidun in ko ba haka ba ya zama waqid wata kila wani ya tambaya to ga amsa ta bayar kul mata alaikum al maitatu wad damu wa lahmul khinziri ko wa ma illa li ghayri llahi bihi wal mukhaniqatu dabba da aka shaye wal mawqudatu da wanda aka dauka da aka harawa ana ubara nunawa a dan bidiyo kilif haka yadda wasu suke kaje danu suke yanka su za ku ga katuwar guduma ce ta rodi za su rika biyo layi ana nan ka musu aka ba yin ka ake ba sai ta kawai da ta ba da ta musu sai a sa a inji sai gulin da ba ta kawai katon abu za a duka narka musu shi ne almakuda wanda aka narka wa sanda ta mutu wal mutanaddiya ko da ta faɗo daga sama wannan di'a ko da aka soka wa ma akala sabu su ne dole mat alaikum din to kaga za ta zama idan ba da gurin kan jikan harbe ta ba da gefe ne ya zama al-mawquza ta domin rade ta kai radaddiyar da ba kuma ba haji shine waqibin din idan ka raka kalbun aka ma kalbun mu'allaf idan wani kare da wani hadu da mai horo wanda aka karantar ولا يؤكل منه شيء ولا اعتباء لأنه جماع مبيح وهو المعلم وحادث يبغى هذا حلال ده حرام ولا اعتباء سننا ديار تحريم أكل سيد الكلب إذا أكل الكلب منه حرام ne a ta wanda kare ya yi farauta matukar karan ya fara ci na shida ma da raka minas sima a wato ujirika minas sangi وهو حي wato ba waje ba zakatu wa zaka a shari'iyya da abin da aka samu na farauta yana rayi to wajibi ne a yanka shi wajibi ne asaidu asaidu halal mun gano cewa a ce shi ita farauta halal ce abin da aka farauto ya halatta matuƙar bai bai buga ba ko da ya kwana ɗaya ko biyu ko uku matuƙar bai buga ba za a ci wa in baki ya yawmun aw yawmaini aw talata na goma a tsaya a saidin ladhi yujadu garikan la yahillu aklu lami abin ba wata da aka samu ya dirmi a ruwa bai halatta shi ba na ƙarshen ibadatul istiyadi da akli wa tijara ya halatta ka fita farauta dan ka ci ko dan ka ciyar lalin la'ibi wallahi ba dan wasa ba mutum ya kamo kawai dan ya rika wasa da su ko dan ya azabtar da dabba wannan haramun ne alhadisu sami wata ba ya cika to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah ya sunayensa kyawawa da sufunsa madaukaka a bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu wannan yanayi da muke ciki na zafi Allah ka ba mu cewa lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya suna roƙon Allah da sunayen sakawa ɗan uwanmu da kanne da ƴaƴa da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka ɗora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين